أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منحجهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وأما قبل فلله الأمر ومن بعد من قبل ومن بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya kaddara saduwanmu a wannan masallaci mai albarka na masjid al'ansar a cikin karatun sabon littafi wanda zan mu fara shi ne yau mai suna unwanul hikam wanda ya shahara da wani suna na daban ake ce mai nuniyatu albusti na abulfata ali ibn muhammad ibn hussein albusti wanda aka haifa shekara ta 330 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya rasu a shekara ta ɗari hudu hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wannan kasida malamai suke cewa kamar yadda sheikh abdulrazak bin abdulmuhsin al-ibad al-badar yake cewa hazihi kasidatun nafi'atun wannan ƙasida ce mai amfani wa mufidatun kuma hallo tana da fa'ida mali'atun bil hikam a cike take da hikimomi mutanawwi'a wanda suka sha daban-daban don ma don shi sa ake ce mata ma unwanul hikam wal irshadat wal wa'az akwai irshad a cikin nasiha da wa'azi fil akhlaqi a cikin halaye wal adabi da ladabbuka wal a'malul qulub da ayyuka na zukata mimma yatahaqqaqu min al inayati biha fahman wa amalan kan haka ta cancanci a kula da ita na ganewa kuma hallo ai aiki da ita nazzamaha sha'irun mujid sha'ir wanda ya san hannun shi yujidu amalahu shine ya tsara ta wa alimun lahu makanatahu malami ne wanda yana da matsayin shi qala anhu zahabi rahimahullahu ta'ala imam zahabi yake cewa akan abul fatah al-busti sha'ir waqtuhu yani anna hadha sha'ir allazi kataba hadha al-manzuma sha'ir waqtihi kenan shine sha'irin lokacin shi wa adib nahiyatihi kuma adibin unguwarsu ne sahibar sultan shi ma kamar ibn wardi ne ya yi iko lakin na azala amma sai ya sauka daga wannan ikon nashi fi akhir umrihi a ƙarshen shekarun shi wa hazana lizalika kasiran kuma hallo ya yi huzunu ya yi bakin ciki akan wannan ikon na mutane da yi wa ya kulu ai yake cewa al'azlu talakun rijal as'abu shay'in alar rijal iza tawalla mansiban yake cewa ba kowa bane ba in Allah ya ba shi iko yake sauka haka bai yi lahin komi bai bar wannan ikon ita don shi yasa ake ce ma mutumin da ya sauka daga saman iko yake ce mai talakun rija asabu shai alar rija mafi abu ne wanda ya yi wuya a wajen maza albusti rahimahullah mutum ne wanda ya tashi yuhibbul hikima yana son hikima har yake cewa daga cikin irin kalamman shi man ata'a gadabahu ada'a adabahu haka yake cewa yana daga cikin karin magana na imam al-busti man ata'a gadabahu ada'a adabahu duk wanda ya ma hushin shi biyayya to kuma ladabin shi ya tafi a wata makalar tashi akan algadabi yake cewa algadabu rihun hauja'un qawiyatun tudfi'u misbahul aqal yake cewa hakuri hushi wata iska ce mai ƙarfi take kashe hutula hankali har yake cewa algadabu fatratu junun kasira ya ce kushi wani lokaci ne na hauka na mutum ɗan kaɗan shi a wajen shi lokacin da mutum yake hushi dobe da hankali lokacin nan yana cikin junun ne hakaza wasanashidu fi hazihi almanzuma alhikam kasira a cikin wannan manzumai zan mu ga hikimomi da dama mutanawwi'a wanda suka sha bamban tusa iduna wannan hikimomin za su taimaka mana fi hayatina ad-dunawiyya wal ukhrawiyya za su taimaka mana a rayuwarmu ta duniya kuma hallo su taimaka mana a rayuwarmu ta lahira insha Allah a yau zan mu ɗauki baiti shidda daga cikin wannan manzuma ta unwanul hikam wadda ake ce ma nuniyatu al-busti يقول الألامة أبو محمد علي بن محمد بن حسين البستي رحمه الله تعالى زيادة المرء في الدنيا نقصان وربهه غير مهد الخير خسران وكل وجدان حس لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا آمرا لخراب الدار مجتهدا بالله حل خراب الأمر أمران ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن السرور المال أحزان زئ الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران وأرئ سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان يقول البستي رحمه الله تعالى زيادة المرء في الدنيا نقصان وربه غير مهد الخير خسران وكل وجدان حس لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا آمرا لهراب الدار مجتهدا بالله خل خراب الأمر أمران ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن السرور المال أحزان أنسيت أن السرور المال أحزان زئ الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران وأرئ سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان كما يفصل ياقوت ومرجان zadakumullahu min fadlihi wa tawfiqihi mala yake cewa ziyadatul mar'i fi dunya nuqsanu wa ribuhu ghayra mahdil khairi khusranu ziyadatul mar'i ƙaruwan mutum fi duniya a cikin duniya shi nukusanu ragagga ce waribuhu kuma hallori ba shi gaira mahdil khairi kusurani kuma riba shi ba kyakkyawa ba ce ba in ba alheri ba ce ba hasara ce a nan malam ya fara قصيدة الشتاء نية البستي عنوان الحكم أكن نسيها أكن تيوا أن المرء إذا كانت أرباحه أرباحا دنوية بحتة للمتن إذا ribar shi da kuɗin shi da dukkan abubuwa nashi in dai kawai na duniya ne kaɗai la ihtimam lahu bil akhirah bai kula da lahirar shi ba wala inayata lahu biha kuma hallo bai ba da mahimmancin shi ba ga ita ya sanya ad-duniya akbar hammihi wa mablaga ilmihi ya sanya kawai babbar damuwar shi kawai duniya bayya tuna lahira wannan malam shine yake cewa ziyadatul mar'i fid dunya wa nuqsan to dukkan abin da ku zai tara wannan abin ragegge ne tunda baya tuna lafira waribuhu gaira mahdil khairi kusranu da ribar da yayi in dai ba alkhairi bace ba an ci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة wakina azaban na cikin alkur'ani har Allah ya goyi ki akwai wanda kawai su Allah ya ba su duniya kaɗai shi kuma kyanta ka roƙi Allah ya baka duniya kuma hallo ka manta da lahira hallo ka roƙi Allah ya baka lahira ai kullul arba allati yahsiluha dukkan ribobi da arziki wanda mutum yake samu in lam takun mahdal khair in ta kasance ba alkhairi bace ba fa hiya khusranu to wannan dukiyar tashi ko abubuwan da ya tara hasara ce li'annaha dan saboda ni dan saboda imma za'ilatun shi wannan dukkan ziyada dukkan al'amwal wal arba wanda ya tara duka za'ilatun tahiya za ta yi gushewa take in ba ta gushe ba dukiye aw sahibuha za'ilun anha to ko dukiyar tana nan ba ta gushe ba mutum bai tsaya ce ba to shi mai dukiya sai ya tahi ya bar wannan dukiye بينما محض الخير وهو أعمال البر والسنوب الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فهي تعد زيادة لا نقصان أما duk dukiya ta alkhairi ce wadda ake tuna Allah a ciki ana tunawa za a tafi a barta wanda kuma musulmi yake neman kusanci da ita zuwa ga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki to wannan ita ce ziyada ba ragagga ba ba a ce mata nukusanu ba kuma ba a ce mata ba kusuranu. saboda duk mutum abin shi tahiya zai yi aliyu bin abi talib ake jingina magana zuwa gare shi daga cikin hikam nashi ake cewa inna lil mar'ati salasatu ahilla mutum yana da abokanai a duniya guda uku fal halilul awwal abokin shi na harko sai ya ce ana ma'aka ina tare da kai ila babi kabarika har zuwa ga ƙohon kabarinka in muka binne ka sai in dawo wata shi ne wannan sai aka ce ɗan shi ne uwan shi ne baban shi ne ɗan uwan shi ne abokanan arziki ne da sauransu abokanan hulɗa ne aboki na biyu shi kuma he ce ana ma'aka hayyan wa iza mitta surtu lil warasati ni ina tare da kai amma daga ka mutu na zama ba naka ba na zama na magada wannan aboki shine almalu dukiya kenan dukkan abin da mutum ya tara daga ka mutu to ya zama wannan abin duka ba naka ba sai aboki na uku shine wannan ya ce ana ma'aka hayyan wa mai'itan ina tare da kai a raye kuma hannu ina tare da kai a mace wa huwa amalu wannan shine aikin mutum faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara saboda a wani hadisi Nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan mutum ya mutu aikin shi ya yanke sai dai abubuwa guda uku na farko sadakatu jariya mutum ya yi sadaka jariya sadaka mai gudana menene sadaka mai gudana misali ka ba da kudinka an gina masallaci ka gina rijiya ana hada goma goma ko elbiyar ko biye biye ka ba da an sai tafi a masallaci an hau ana sallah kai ka mutu ladan yana kai ma wa gaira zalika au ilmu yantafa bihi ko kuma mutum ya bar ilimi ana ta amfani da shi na uku au waladun salihun yad'u lahu ko mutum ya bar ɗa salihi yana ta mai addu'a idan shine malam yake cewa to in ba haka ba ziyadatul mar'i fid dunya hunqsanu duk tarin dukiyoyin naka to ragagga ce wa ribuhu da kuma ribar da kake ci gaira mahadin khairi ba riba ba ce ba kyakkyawa to kusuranu to ta hasara ce a nan annasim rahimahullahu ta'ala yunabbihu bi hadha albayt allazi istahalla bihi hadhihi alqasida qasidatu alhikam ala anna alwajiba ala almuslim alla takuna ad-dunya akbar hamma wajibi akan musulmi ya tsaya kadda duniya ta kasance ta zama ma babban hadafinka babban damuwarka yana mutum ya ringa yi yana tana lahira kama kwallon nabi sallallahu alaihi wasallam man ittaba as-sayd faqad gafala man ittaba as-sayd faqad gafala in kace kai kullun kawai kamun kihi zaka yi to kaga dole zaka gafala kullum in ka ce kai ba ruwanka kai baka hudda lokaci ba a awa 24 baka hudda lokaci guda ɗaya ba baka hudda ba awa guda ko minti 30 wanda zaka ji ƙalar lahu ƙalar rasulu a'a kai duka awa 24 kawai kai dai a nema kake kawai baka da lokacin karatu amma kana da lokacin buɗe shago baka da lokacin karatu amma kana da lokacin zuwa kasuwa baka da lokacin karatu amma kana da lokacin harkalla kenan kaga shine annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man ittaba as-sayf faqad gafala hadisi wanda abdullahi bin abbas ya kawo imam al-albani ya ingantar da shi kuma hannu ya zo a cikin sahihun nisa'i ai li annahu yattabi'u as-sayf wa yaltahi bis-sayf fa yushghiluhu an al-jam duk wanda kaga yake wannan abubuwan sai kaga ya shagalta da addini bai hudda ba lokaci na karatu bai hudda ba lokaci na bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kai haka ga shi ba ruwan shi in ana taro ma na wani arme ko taro na wani jana'iza zaka gan shi kullum mashgul ne wa qad ja'a fil hadis kuma hallo ya zo a cikin wani hadisi fi musnad imam ahmad wa ghayrihi an nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu qala wallahi mal faqru ahsha alaikum annabi yake rantsuwa yake cewa wallahi ba talauci ba nake muku tsoro wa innama ahsha an tafsuta alaikum ad-dunya barde ina tsoro a ce duniya ta shinhuda muku ta bude ma kowa kama basatat ala man kana qablakum kamar yadda ta bude ta shinhuda ma wanda suke tun gabaninku fatahlukukum sai ta hallaka ku kama ahlakathum kamar yadda ta hallaka su ma'ana daga wannan hadisin iza basatat ad-dunya ta shagalan nas idan duniya ta shimfiɗa wa mutane tabarma sai kaga mutane sun shagaltu da ita wa tanafasu kaga ana ta concurrence ana ta munafasa min ajliha dan wannan dukiye dan wannan duniye wa taharabu kana ga haboda za a ringa yi dan wannan duniye wa tahazabu a zama daban-daban da ana tare an rarrabu an yi hizib-hizib wata gawaru wata hasadu sai kaga ana ta hasada da juna wa akali ba'aduhum ba'ada shashin su yana cin shashi wa hasala bainahum kasir min ash-shar hatta asbahat ad-dunya mablaga ilmihim wa akbar hammihim wa hadha allazi nushahiduhu wash-shahidu shahidun kama yuqal wannan kuma shine wanda abin da muke gani a yau ga duniya kawai dan abin duniya mutane sun raba kawunansu dan abin duniya mutane suna yakan junansu dan abin duniya mutane suna hasara da junansu dan abin duniya mutane suna ma junansu sharri wanda shi kuma an ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habib idan an mance da Allah subhanahu wa ta'ala kuma an mance da menene yake hada musulmai wanda shine addini ba dukiya ba kenan shine malam yake cewa ziyadatul mar'i fid dunya hunqusanu karuwan mutum in dai kawai a duniya ce kade bai ya tuna lahira nukusanu to ragagga ce wa ribuhu kuma riban ma da zai ci gaira mahdil khairi in ba a alheri ba za a sa ta usranu to wannan dukiyar hasara ce sai mana yake cewa a baiti na biyu wa kullu wujdani hazzin la sabata lahu fa inna ma'nahu fi tahqiqi fiqdanu a wata ruwaya kuma fa inna ma'nahu fi tahqiqi fuqdanu nafsu shay wa kullu wujdani من وجد يجد وجدانا يعني الشيء الذي يبحث عنه الإنسان فيجده يحصله دكا أبدا متن زي سامو الدنيا بمعنى وكل نصيب من دار الدنيا أصابه المرء لا دوام له وكل وجدان حز dukkan abin da mutum zai samu na rabo a duniya la sabata lahu ba mai dawwama bane ba fa inna ma'anahu ma'anar shi fitta haƙiƙi a gaskiya fukudanu shine ka rasa shi ya ce komin nisan jiha to ƙasa za ta faru komin dukiyarka wata rana sai ka tafi ka barta don shi yasa ka yi ƙoƙari ka yi aikin alheri da ita tun kafin ka tahi ka barta lishe'in lasi ya fi hasu anhu yuqalu lahu anhu al-wujdan fil lughal arabiyya duk abinda mutum yake nema a lughal larabci ana ce mai al-wujdan fa kullu wujdan ay kullu tafsilin lil khusus wal atmah wal ragabat wa ma yuridu al-insan dukkan abinda mutum yake nema ko yake guri ko yake kwaɗayi ko yake so to ake ce mai wujdan sai malam yace kullu wujdani hazin la sabata lahu ai la yusbitu ma'aka bayya dawwama tare da kai wala yabqa kuma hallo baya tsayuwa wala yadum kuma hallo baya dawwama fa inna ma'anahu fi tahqiqi fikdan to ma'anar shi ta gaskiya kenan abu ne wannan na rashi li'annaka wa in hasalta ko da ku ka samu wannan dukiye ko da ku ka samu wannan abin da kake so waƙatan ma wata rana wa fataratan mu'ayyana da wani lokaci na daban lan ya dumu laka walan ya buƙa ma'aka ba zai dawwama ba a gare ka kuma ba zai tsaya ba tare da kai kenan shine malam yake bayani akan cewa duk abin da mutum ya samu tahiya zai wani nazumi yake cewa innama duniya fana'u laysa lid-dunya subutu innama duniya ka baitin nasajathu al-ankabutu wala umri an qaribin kullu man fiha yamutu innama yakfika minha ayyuhal qani'u qutu malam yake cewa innama dunya fana'u ce duniya ha fana ne abu ne wanda rasa ta ma'aiki laisa da duniya subutu duniya batta da wama innama duniya ka baitin duniya ha kaman wani gida ne na sajatkul an kabutu wanda tautau ya yi da shi kuma an ce wa inna auhalin buyut labaitul an kabut in kana neman sakarin gida da wawan gida ai babu gida kaman gidan tautau wala umri an karibin mara yake cewa na rantse da Allah kuma ba da jimawa ba kullum man fiha ya mutu duk wanda yake cikin duniyar nan sai ya mutu walau ishta alfan summa alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabri ko da ka rayu shekara dubu bayan dubun ka ƙara shekara dubu biyu to ba makawa wataran sai ka jika a cikin kabari كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الهدباء محمول دكا إن دي متتا أيهيكا كودا كوا shekarunka sun yi nisa kwanakinka sun yi nisa to wata rana sai ka ji ka a saman makara in ji ka abin zuhair ana tahiya da kai kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika ذو الجلال والإكرام كل نفس زائقة الموت إن الدنيا كنا دايش يسا الله سبحانه وتعالى yake siffanta ta akan cewa la sabata laha wa annaha fiqdanu sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul hadid kamathali gaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama yanan kamar kwatankwacin ruwa ne wanda wannan ruwan damanar da aka yi ta birge manoma gona ta yi tsanwa shan ana ta jin daɗi sai kaga wajen yana da daɗin zuwa da kuma hallo daɗin gani amma daga damanar ta huce sai kaga duka wannan abubuwan ya bushe kamar ma ba a yi shibka a wajen ba kamar ma wannan gonar da babu tsanwa a ciki kenan shine misalin duniya yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ta a cikin suratul hadid Allah ta yake kashe akan cewa a kiyaye yake cewa wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharatud dunya zaharatud dunya kadiba Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta a duniya da zaharatud dunya kaman fular ne na duniya shi kuma aka ce abu fular ne na duniya kenan an ce fular ne daga ka dan bushe shi ko kuma an taka shi kaga nan da nan zai tafi laye buka kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ta da zaharatul hayatud duniya zaharatul hayatud duniya kenan yani kullu ma indahum wa kullu ma hasaluhu ihtasara fi hadha al-masal al-kashif li haqiqati al-amr والزهرة كما لا يخفى تكون لها نضارة في وقت ما duk fular inda ka sani daga an ciro shi daga jikin itaciyar shi bayya jimawa fi yaumin ma saufa ya zuru kenan kuma hallo zai ɓaci kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kun fi duniya ka annaka gari ka kasance a duniya kamar ɗan ba laguro ne kaman bako ne aw abir sabil ko kuma dan balaguro nara daik iza jaa yajlis mudda madida sai mu ga bako idan ya zo ya zamna ko da ya zamna ku lokaci mai tsaho sun maye zahab sannan sai ta hiye shi wa haka za duniya annal umar kaddai shi ma umar shekaru su ma kaman bako suke a duniya وأحيس الناس وأعقل الورى هم الذين زهدوا في الدنيا إن تند ما يأتي كل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق في كدانه na ya kamata ka zamanto mafi hankalin mutane da mafi wayan mutane su ne wanda suke zuhud a duniya zuhud al-ijabi ba zuhud as-salbi ba kasan al-zuhd yanqasimu ila al-qismaini kamar yadda ibn al-qayyim ya raba shi akwai az-zuhd al-ijabi wanda ake so akwai az-zuhd as-salbi wanda ba a so kamar kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka duniya ya baka wadata amma kullum ka ringa yawo da riga guda ɗaya kai ka ce baka san duniya wannan zuhud ne wanda ba a san shi yana shi ne a zuhud wannan asalbi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis in Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ni'ima ka gwada da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ni'ima fa az-zuhud al-ijabi السلبي الذي يفهمه كثير من الناس من التقلل من متاع الدنيا شفاو با هكا بني والزهد الإيجابي هو الذي عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال ابن التي ابن القيم هو ترك ما يضرك في الآخرة وانا شين تعريف نزهد أو ابن تيمية شيخ الإسلام كبر أبن دزي تشوتيك على خيرك شيني وانا حقيقة الزهد كبر abin da zai cuce ka a lahirarka tamlikul mal ka nemi dukiya ba wanda ya hana ka amma Allah subhanahu wa ta'ala umarni yake da haka fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun wa ahsan siyab ka sa kaya masu kyau wa ahsan marakib ka sa ka yi abin hawa masu kyau a annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa abu hudu yana daga cikin jin daɗi yana daga cikin sa'ada annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo ci gida mai kyau mai faɗi daga cikin hudun nan kuma ya ce daga cikin hudun nan abin hawa na kirki kenan kaga ka ce bakka siyan wannan abin wannan ba zuhudu bane ba al-ijabi wannan zuhudu ne asalbi kenan wa zuhud al-ijabi kenan shine tatruku ma yadurruka fil akhirah duk abin da zai cuce ka a lahirarka to ka nisance shi wannan shine ta'rif na juhud tunda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa famshu fi manakibiha kenan neman dukiya halal ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son shi amma kadda neman dukiyar taka ta shagaltar da kai akan abin da zai amfane ka kadda neman dukiyar nan taka ta sa ka mance da lahira sai mala yake cewa a baiti na uku يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا بالله حل خراب الأمر أمران يا عامرا لخراب الدهر أو تروايا داري أو تروايا دهر مجتهدا بالله حل خراب الأمر أمران أنا بمعنى أي يا عامرا لدار الخراب وهي الدنيا يا كي mai gina duniya kana mai ƙoƙari ya kai mai gina gida na duniya kana mai ƙoƙari billahi to don Allah halli hirabil umri umrani a nan abinda ake nihi akan wannan baitin a wata nusha an ka dahar na zamani ko kuma duniya a wani gida an kawo addar ita ma ana nihin duniya فيقول ناصحا إمام البستي رحمه الله تعالى يكي فأنا من نسيها من كانت هذه حاله دون دي حال شيكا سنتي هكذا يعني في إمارة هذه دنيا كوي يجين الدنيا التي ما لها إلى الخراب وترانا كما حلو روشي وازتين ونهايتها إلى الفناء يأتي بالله حل خراب حل خراب الأمر أمران أي بانشغالك بإمارة الدنيا وفي الوقت نفسه منصرفا عن إمارة الآخرة أنت في حقيقة الأمل تعمل على خراب أمرك حل لخراب الأمر أمران إن فسر بيت سيأتي يا آمرا لخراب الدار مجتهدا ya kai mai ƙoƙarin gina gida kana ƙoƙari billahi to don Allah hal li khirabil umri umrani hal man ya'mal ala al khirabi umruhu hal huwa bil haqiqati ya'mar aw yahdi wanda a kawai shekarun shi kawai aikin shi duniya ne yasa to wannan wai halli khirabil umri umrani wai an ce wannan mutum gini ne yake ko kuma rusawa ce yake yi a nan malin nasiha ce mai mahimmancin gaske a saman lokaci mutum yana ɓata lokacin shi misali kai kawai kullun gidanka kullun gidanka yana buƙatar kaza kullun gidanka yana buƙatar kaza kamance da gida na Allah subhanahu wa ta'ala ka gyara gidanka amma kuma hannu ba ka gyara masallaci ba ka gyara gidanka ba ka gyara makaranta ba ka kula da kanka kwarai amma baka hudda ba a cikin salarinka wani ɗan abu kaɗan wanda musulunci zai ringa ƙaruwa da kai kullum kai kawai kanka kake ginawa ka manta da gina lafira to wannan an ce gini ne mutum yake ko kuma hannu kashewa ne yake shi ne karin magana na larabci a nan halli harabil umri umrani kenan shi ne malam sai ya yi zance a kan al'umur a nan ya yi zance a kan shekaru ka ɓata shekarunka shi kuma ba a shekaru guda biyu wai shin don allah mutum yana shekaru ya yi shekaru guda biyu in ka tsayi wa ka tsayi allah subhanahu wa ta'ala don mahimmancin lokaci da yake cewa wal asr ya rance da lokaci wal asr kowace fasara in kai wanda malamai suke cewa Allah ya rantse da zamani wayan su ce ya rantse da sallar la'asar duka zamani ne duka lokaci ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal insana lafi khusr lalle iri na mutum yana cikin hasara qala ba'du ahlul ilmi wayan su shashe ma'abuta ilimi suke cewa ربط الله بين الخسارة والوقت لأن أكثر خسارة الإنسان من إداءة وقته الله سبحانه وتعالى يا حدا خسارة دلوكتي أكتي والأسر كما أكتي إن الإنسان الذي خسر kaga an kawo zancen lokaci an kawo zancen hasara kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa hasara da lokaci don saboda mafi yawan hasaran mutum yana daga lokacin shi ɓata lokaci kan min aukatin ta zahab yusu nawa zaka ga lokacin ka ya tafi banza baka aikata komi a ciki ba shi kuma larabawa suke cewa wal waqtu zahabun in tatarukuhu zahaba wal waqtu zahabun lokaci zinariya ne in tatrukuhu zahaba in ka bar shi kuma hallo sai ya tahiye shi wayansu kuma suke cewa alwaqtu kasayf in lam taqta'ahu yaqta'u lokaci kaman takobi in baka yanka ba da shi to shi ya yanke ka kenan shine malai yake cewa mu sanya lokacin mu a cikin abin da zai amfane mu a cikin duniya don saboda duk abin da ya tahi baya dawowa wa ya harisan alal amwali tajma'uha unsita anna surural mali ahzan mana yake cewa wa ya harisan alal amwali ya kai mai kwaɗayi akan dukiya tajma'uha kana haɗa ta unsita anna surural mali ahzan a wata ruwaya kun halu anasita anna surural mali ahzan wai shin ka mance da cewa farin cikin dukiya bakin ciki ne farin cikin dukiya bakin ciki ne ya waya harisan alal amwali tajma'uha ai kanat hiya shugulika shagil wa ihtimamuka albali anasita anna surural mali ahzan ka mance da wannan tara dukiyar taka ahzan ce cikin darasi wanda ya gabata mun karanta baiti su baituka wanda suke cewa linnasu zahirun wal mazahiru tahdau mutane suna da abubuwa na zahiri kuma hallo abubuwa na zahirin suna yaudarar mutane kaga abu haka ne muka kawo misalin ido yana yaudarar mutum kamar kawalwainiya mutum ya hasko ya hango tafkin aljannu sai in ya tafi ya ga ba ruwa ba ne ba to haka sai ka ga mutum ne ga yanan allah subhanahu ya ba shi kuɗi kai kuma yana birge ka to shi kuma yana cikin bala'i yana cikin kunci yana cikin ahzan dukiya ce kawai ga ta nan amma babu kwanciya hankali amma kuma hallo sai kaga talaka kana mai mummunan zargi amma kuma hallo ya yi wannan mai kudin kwanciyar hankali kenan shi ne yake cewa a nasita anna surural mali ahzan a nan abinda ya kamata mu rike a nan shine akan cewa dukiya batta sa mutum farin ciki dukiya batta sa mutum farin ciki abinda yake sa mutum farin ciki shine bin Allah subhanahu wa ta'ala da bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala dukiya batta kama mutum mahuda abinda yake kama mutum mahuda shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala in dai ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ko da bakka da dukiye to Allah subhanahu wa ta'ala kullum zai ringa kawo ma mahuta wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wattaqullaha wa yu'allimukumullah kenan asas na ummatin ma dukiye yake so to ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi takawa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi istikama saman addini don saboda zuciya batta samun jin daɗi sai in akwai addini a cikinta ma duk lokacin da mutum yake sakai na kashi da addinin musulunci da wasa da hukumce-hukumce na Allah subhanahu wa ta'ala to sai kaga zuciyar tashi batta nutsuwa. shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub zail fuada an dunya wa zinataha fasaquha kadarun wal wasl hijran zail fuada bi zai fi'lul amr min wazza'ahu anil amr ay kaffahu karewa zail fuada ka kare zuciyarka ani duniya daga san duniya wa zinataha da adon duniya fasafuha kadarun hutun duniya fa kadarun gammun huzunin ci bakin ciki ne wal waslu hijranu safu duniya kadarun li'anna kullu ma yahsuluhu al-insan min al-umur ad-dunya kadarun an ce kadar gammun wa huzun في تحصيله وأيضا قدر في الخوف من فقده sai ka ga mutum mai dukiya kullum shi yaya za a yi ke rasa wannan dukiyar tashi kullum tunanin shi yaya za a yi kan kwaɗi fasahuha kadarun walwaslu hijran alwaslu ai alqurbu kusanci da ita alqurbu min kulli shay'in minha hijranu huwa fil haqiqati hijranu ما معنى هنا ما يستفاد من هذا البيت abinda ake ganewa a cikin wannan baitin malam yana mana nasiha ne akan cewa ka yi kaddaka da kaffa-kaffa da zuciyarka kad zuciyarka ta rudu da son duniya da kyalkyali na duniya اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا haka zaka samu daga cikin magabata suna yawan wannan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala kadda ka sanya duniya ta kasance ita ce kawai damuwanmu mu mu damu da komai ba a ce kawai sai duniya fa hadha allazi yuzammu an takunu ad-dunya akbar min hammi al-insan malam wannan shine ke zargi duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin alkur'ani mai girma wala tansa nasibaka min ad-dunya amma to ka rike zuciyarka kadda ta so duniya ta manta da lafira zamanto irin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi suhfi al-ula suhfi ibrahima wa musa anan zaka ga in biyan lakon ne zaga uba zai biya ma ɗan shi ko nawa ne kawai don ya je ya yi karatu na lakon amma an kuma makaranta ce sai ka ga yaro yana firibe amma kudin wata a makaranta yana yin wuya idan kaga wannan malam anan shine ke cewa za'il fu'adi an duniya wa zinataha ka bar shi yayi doctorate yayi kaza yayi kaza yayi kaza kawai sai lokacin da ya kai kak ya kai ya taimaka maka sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya amshi abin shi ya mutu ina karanta wata jarida shekaran jiya ta masar wani ɗalibi ya yi memuwar in shi saman doktora kusan ba a taɓa yin irin ta ba a kulliye har an sa lokaci ana ta yaɗawa rana kaza za a yi mai zai yi su tenas ta doktora kawai allah sai ya amshi abin shi sai malaman suka ce to bari tunda an sa wannan rana kawai ba a tara ta ba ka aje a sace wannan bahasin da ya ba a taɓa yin irin shi ba kawai wani ya sace a saida ma wani bai yi aikin komi ba kawai ya zo kuma hallo ya hudo ta wannan littafi malaman he suka zama suka aje kujera suka kawo hoton shi a wajen suka mai munakasha suka bashi wannan doctorate kaga shi yana can lahira amma kuma hallo an ba shi doktora wannan doktora ta yi amfani ko ba ta yi amfani ba kaga ba ta yi amfani ba to kai kana ta zuba ma yaron ka ba laifi ba ne zuba mai yayi karatu amma kadda ka manta da karatu hallo na lahira kadda ka manta da karatun lahira takan yi kai baka harrace alkur'ani ba takan yi baka harrace ba ko takan yi biki harrace alkur'ani ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka arziki ko ya baki arziki to don mi bikin zuba ma yaron ki ba ki yi ƙoƙari ko kuma ka yi ƙoƙari ka ga wannan yaron ya harrace alƙur'ani wanda yaron da ya harrace alƙur'ani yakan ma uwarshi da baban shi sababi a cikin aljanna 'yan aljanna su gani an ɗora miki adiko na zinariya kai kuma an ɗora ma hula ta zinariya su ringa tambaya wane ne wannan sai a ce wannan su ne wanda suka ba ɗansu tarbiyya na gari har ya harrace alkur'ani hani'an alaika walidaka alaihimu haka mai shaɗi biya yake cewa kenan ka yi ƙoƙarin cewa kai baka harrace ba yi ƙoƙari ka ga ɗanka ya harrace amma in lakwalce ka iya bibiya ka je ka ga yana zawa an ya yana zawa ko kuma ka ringa ɗaukan mai mai adaidaita yana kaiwa amma makaranta ne a tayi a ƙafa idan kaga ka sa ma yaron naka bambanci illa kwalle akan ɗaukan mai abu ne in makaranta ne kuma sai a ce je ka a ƙafa kuma takan yi kuma hannun makarantar ta haina kwal in nisa idan shine malam yake cewa to mu kiyayi zuciyarmu akan son duniya da kyalkyalinta don saboda duka wannan duniya fa bakin ciki ce kuma hallo da huzun kenan shine malam ya mana bayani a wannan baitin zail fu'ada wazina fu'ada an dunya wa zinataha fasaquha kadrun wal wasl hijran sai a baiti na shidda malam yake cewa wa ari sam'aka amsalan ufassiluha kama yufassalu yaqutun wa marjan wa ari sam'aka bani hankalinka ko ba ni jinka amsalan ufassiluha a cikin wannan ƙasidattawa misallai ne zan ringa rarraba masu kama yufassalu yaqutun wa marjanu kamar yadda ake raba yaqutu da marjanu malam ya siffanta hikam in shi anan da yaqut wal marjan kenan bayan wannan mukaddima da malam yayi baiti guda biyar akan a guji duniya dukkan abin da ke cikin duniya mai gushewa ne sai malam yake cewa to abin da zai biyo baya hikam ne zan kawo hikimomi da misalai ufassiluha zan rarraba masu kama yufassalu yakutun wa marjanu kamar yadda ake rarraba yakutu da marjanu aka ce yakutu wal marjan kowa ya san yakutu wal marjan abu ne mai mahimmancin gaske abu ne kuma hannu mai kima a ce ma zinariya da azurfa kaga abu ne mai kima barantana aka ce yakut wal marjan a nan malam ba yana yaba kanshi bane ba la yamdaha nafsahu wa la yamdaha aidan shirahu walakinahu yustahassu sami wannan usulubi ne irin na masu yin nizami suke yi dan dan likai yusirul intibahi ilayhi yanzu da zan zo wannan wajen ana tazance in ina so a ji ni bana fara ba da labari ban ci an yi kaza a can an yi kaza a can kawai wani su za su saurare ni wani su ba sun saurare ni ba amma da ina so kowa ya bado hankalin shi sai in ce kai kai kai kai kun ga abin da aka yi a can sai kaga kowa ya bar abin da yake yi sai ya juyo zuwa gare ni yana neman wannan labarin kenan su shine wannan a larabci ake ce ma uslubul intiba kenan likai yasirul intiba ilaihi ne malam yayi wannan abin kenan wannan abiyati ne kamar yadda muka yi bayani in mutum ya bi su zai samu hikimomi na cikin rayuwa ta duniya kuma hallo ya samu adab da akhlaq wanda za su gyara mai zaman duniyar shi ya ji daɗi a duniya kuma hallo ya ji daɗi a lahira a wannan darasi abinda zan mu ɗauka a takaice shine akan cewa duk abu na duniya mutum ya ringa sawa a kan shi mai gushewa ne kuma hallo bayya dawama duk abu na duniya kullu shay'in halikun illa wajhi dukkan kowane abu mai hallaka ne sai Allah subhanahu wa ta'ala kenan komin ta daɗe in Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama to ka dama da wannan damar ya baka kafin lokacin da baka dama ba ya zo kenan kana da damar yin abu aikata shi na alkhairi kadda ka bari ka ce sai na yi kaza sai na yi kaza sannan darasi na biyu da za a ɗauka a cikin wannan darasin duk lokacin da aiki kake ma'aikacin gwamnati ne kai ɗan kasuwa ne kana samun wa'insu abubuwa to mi ka hudda ma ma'aifanka mi ka hudda ma musulunci sannan mi ka hudda ma karan kanka kaga wa'insu ma'aifan nasu ma mantawa suke da su ko kuma a ce ma'aifan sun mutu hallo kai ka ce tunda sun mutu shikenan ko da ma'aifanka sun mutu akwai abin da ake ma ma'aifa kowane wata ringa huddawa ko da fiyawa ta siya ya ce wannan ya kai ma ma'aifiyata wannan ya kai ma ma'aifina haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da wani daga cikin sahabbai uwar shi ta rasu yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama wata sadaka ta hiya ma uwar shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka shayar da mutane ruwa idan irin wannan abun ya kamata mu halka daga barci mu taimaka ma uwayenmu kuma hallo mu taimaka ma addini in muna so dukiyar tamu ta amfane mu a duniya kuma hallo dukiyar tamu ta amfane mu a lahira in baka yi ba ma tahiya zakai daga ka mutu kuma hallo sai a fara zancen raba gado wata rana ha a je gidan alkali ko justice kenan ka barta kenan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاق والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي